ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دتقص لوطن قومة وطن شوال hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tsara albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi yayi ikhtisarin shi ɗaya daga cikin malamai na karni na tara Allah subhanahu wataala an fanar da mu duk abin da zamu ji ya ba mu ikon aiki ya rabbal alamin zamu ci gaba da karatu a kitabu na 29 shine kitabu fadailil madina kitabu fadailil madina wannan kitab yana saman hadisi na 100 a kasan hadisi na 800 da 89 wanda yake karkashin tarjama wadda Imam Bukhari a asalin littafin babu haramil Madina baban da zai mana bayani a bisa harami na Madina zaman tawon Madina harami ce kamar yadda Makka take harami Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na sanya Madina ta zama harami kamar yadda Annabi Ibrahim ya roƙi Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala mai da makka harami haka ita ma madina na roƙi Allah subhanahu wataala an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al madinatu haramun min kaza ila kaza la yuqta'u shajaruha wa la yuhdathu fiha hadathun man ahadatha fiha hadathan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حديثنا أنس بن مالك من ظل سرسيتي المدينة حرم مدينة حرميتي معنى الله يا حرم تكيمة فرمكي الله سبحانه وتعالى يا أنا kenan kai mata farmaki Allah ya sanya ta mai alhurma min kaza daga guri kaza ila kaza zuwa guri kaza wannan harami harami na ba da kariya da hana kai hari ba harami ba na in za ka shiga sai ka ɗauki harama irin na makka haramin da yake da miƙatar ɗaukar harama ba kuma wanda in ka yi farauta ba sai ka ba da tida layi ku ta ushe jaruha ba a yankal bishiya a sari bishiya wadda take ta madina amma inda mutum ya tsara ƙauli rajihi ba zai ba da fida ba wala yi huda su fiha hadathun sannan ba a ƙirƙire na wata bid'a a madina kamar yadda yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka mutum ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mulhidun fil harami a harami to haka ƙirƙirar bid'a duk da haramun ce a wani guri amma a madina kuma ta girman haramci shi yasa zaka ga duk ummahatul firaq inna aka ce maka qadariya kaga yankin sham aka ce maka jahamiyya daga yankin sham da iraki da wani yankin indiya da abin nan tana aka yayi mu aka ce maka mu'tazila kaga wasil bin atsa majalisan hasan basri imam ahlul basra imam ahlul sham kaga kenan shi ma dai daga ce wajen ne kaga aka ce ma shi'a bangaren kufa iraki inda ya tsalau karnai shaitan to ga duk wannan ummahatul firaq babu wanda ta bulla a madina wala yuhdathu fiha hadathun haramun ne ba kirkiran bid'a a madina man ahadatha fiha hadathan duk wanda ya kagi wani abu safanin karantarwa manzala sallam sai ma ke ce fa alaihi la'natullahi tsinuwar Allah ta sabka kan shi wani mala'ika da tsinuwar mala'iku wannan su ajma'i ne da duk mutane gabaki daya wannan yana nuna mana ita ma Madina an haramta ta kwaran yadda jini tsinkar ciyawata sai dai ba kamar wancan harami na makka bayan da ya mutum ya ba da fida ba kuma haramin da yake da miƙa wanda ya ka ɗauki harama sai kuma yadda aka tsananta haramta ƙirƙirar bid'a duk da bid'a ga baki ɗaya a dunkule hallaka ce ɓata ce kuma duk tana kai mutum wuta to amma ƙirƙirar bid'a a madina sai annabi sallallahu alaihi gama shi da kuma addu'a ta tsinuwa da la'anta la'anta ta Allah subhanahu wata'ala ta mala'iku ta duk mutane gabaki daya wannan hadisi bukhari a kitabul ittisam ya maimaita shi babu ismu man awa muhdithan baban da ya bayyana zunubin wanda zai taro dan bid'a ya bashi mafaka an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني قال وأتى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الهرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه daga abu huraira daga manzala sassalam ma kisa sai ce hurrima an haramta ma bai na labatayyil madina abin da yake tsakankanin tsakankwani duwatsu na madina ya ka ce labatai shi ne haratai kenan baƙaƙen dutse tsakankwani su ake ce maharra kenan ma bai na labatai da madina abin da yake tsakankanin sasanni na wannan tsakankwani ko duwatsu na madina ala lissani wannan an haramta sashen mawari na madina ƙarshe na madina wannan halshe na ƙala ya ce wa atan nabi sassan bani harita sai annab sassalam ya zo wajen ƙabila ta banu harita ƙabila ta banu harita wannan batsan ne daga batsan na ƙabila ta ausu kaga mazaunan madina ausu da khazraj ko to kamar ɗan reshe na ƙabila babbai a ce mai batsan akwai batsan akwai fakhir duka wani ɓangare ne daga ɓangare wanda yake na ƙabila to banu harita wani ɗan ɓangare ne daga ɓangaren ƙabila ta ausu sai annabi salasalam wa ta nabi su san bani harita sai ma ki salasalam ya zo gurin banu harita faƙala ya ce arakum ya bani harita ya banu harita ina ganin ku ƙare kharajtum min al-harami haƙiƙa kun fita daga harami na madina kaga kiransu da ya bani harita da akwai wani nau'i na girmamawa da mutunta wannan kuma shine karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake buƙatar da'iya da don mai soma al'umma alkhairi ka girmama tunaninsu da hankalinsu babu wanda za ka zo ka wawaitar da tunanin shi ko ƙabilar shi ko garin shi ko yankin shi ya kalli abin da za ka hudu mai da kima ba ka zo ba ƙauyen mutane ka dinga cewa mutanen ƙauyuka kuna da wauta ko mutanen ƙauyuka to ya za su saurare ka kaga tuni ka wayawaita tunaninsu ko kuma ka ce ƙabila kaza kuna da kaza sai ce ya bani harita bari kharaitu min al-harami hakika kun fita daga harami wannan malamai suka ce sun kasance banu harisa zamanin jahiliya da su da banu abdul ashhal da suna a zaune a guri daya sai yaƙi ya kabre a tsakankaninsu sai banu abdul ashhal sai suka karya banu harisa banu harisa sai suka koma khaibar suka zauna a khaibar daga baya sai aka samu maslaha tsakankani sai banu harita suka dawo sai suka ci gaba da zama a can yammacin uhudu yammacin dutsen uhudu sai suka dinga zama a yammacin dutsen uhudu kaga kenan sai zama mi suna karshe-karshe na madina to annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta nabi sallallahu bani harita sai zo an banu harita kenan kaga suna daga mi yan karshe ko yan farko-farko a madina sai ce arakum ya bani harita banu harita ina ganin ku kada kharaitu min al-harami haqiqa hukun huta daga iyaka ta Madina sun maltafata sai kuma ya juya fa kala yace bal antum fi sai ce a kuna ciki kenan mi kaga suna ciki wannan baina labatai yil madina saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kuna ciki kaga wannan ya nuna haramul madina kenan akwai wani bakin gejin wannan haramul madina din sannan ya nuna fadala na zama a haramul madina sau da annabi sassan sai zo yake nuna musu cewa kun fita sai ga a ai gurin da suke cikin haramul madina ne saboda fadala na sukuna madina dukkanin wanda annabi sassan ya ce yayi hakurin zama a madina tare da la'awa da cututtuka da yanayi na zazzabi na madina har ya zama to ya mutu to ya yi mutuwa wadda take ta shahada kaga kenan mutuwa a madina haƙuri a madina har mutum ya zama to allah karɓar shi akwai fadala zamanin sannan kuma ga fadala na sallah kenan a madina wannan bukhari ya maimaita shi a kitabul haji babu baina labatayil madina kenan wannan hadisi yana karantar da mu iyaka wadda haramin madina yake da kuma Allah ya haramta ni a harshen manzala sallallahu alaihi wasallam sannan yanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake bibiyar yanki yanki jama'a jama'a wannan yana koya mana da'iya ba a san ka takaita da'awarka ga wasu mutanen banda wasu mutanen ko wata kabila banda wata kabila ko wani yankin banda wani yankin ko kuma jagora ba a san ya zamanto karakaza akan wasu banda waɗansu duk inda Allah ya sa kake da jagoranci na al'umma to gabaki ɗaya da birni da ƙauye din taka ce shekul isra Allah ya gaishe da rama cikin siyasar ta shar'iyya yace duk inda ka ga matsala na wani na wani tawaye da kaza to zaka same yana samu asali ne daga irin zalimcin da za a yi ma mutanen wani bangare wani ƙauye yanzu aka watsar da wani ƙauye ba su san ba daɗin mulki ba su san ba kula ba san kaza ba sai a bar su da wani wani wakili wanda zai dinga zalunta su yana ɗora musu haraji yana kurkuta kuɗaɗe wajensu kuma babu wani dafi da suke shi to in suka tashi yin zaluncin su su ma yadda datse hanya sai kaga kuma sun zamanto sun buwaye duk al'umma ga baki da ya ce to duk inda kaga zalunci na mutanen dazuzzuka duk yakan samarwa asali daga rashin yin adalci an ali radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma indana shay'un illa kitabullahi ta'ala وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل daga Ali Allah ƙarin ra'a gare shi ya ce lokacin da aka tambaye shi hal khassa kum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai ahlul bait annabi sallallahu ya keɓance ku da wata wasiya kamar yadda shi'a suke cewa akwai wasiya wadda Allah annabi sallallahu ya keɓance ku ko akwai wata wasiya ta ku khassatan ta ahlul baiti ƙara ya ce ma inda na shekun babu wani abu gunmu illa kitabun mahi face littafin Allah kawai ƙur'ani dai wanda yake hannun kowa mu ma shi ne wajenmu abinda Allah ya turo nan sassalam shi ne abinda ya ce kenan usikun bi taqawallah kitabun la mu ma shi ne dai kaga alƙur'ani ma inda na shehun illa kitabun mahi ta'ala wajen mu alal baitu babu wani abu sai ƙur'ani dai wanda yake hannun kowa wa hadhihi sahifa da kuma wannan takarda an nabi sallallahu alaihi wannan takarda ba irin hadisai ne wanda zaka samu Abdullah ibn Amr ibn al-As yakan rubutawa annabi sallallahu ya ce uktubu li abisha kenan wani abin da wani ya rubuta na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Ali ce sai abin da yake cikin wannan wannan ko ilimi ne ilimin kuma ya yada shi ya gabatar maka saboda babu yanda da sayyidina Ali ya rike ilimi innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون inda ko manzo Allah sassan zai keɓanci ahlul baiti dangin shi jinin shi da wani abu banda sauran al'umma to ai kaga ka jingina ha'inci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka ce ya keɓanci wasu nashi saboda abin da ya keɓance su shin abin da zai sa mutane aljanna ne to ai ka ya keɓance su bai gama ba da sauran al'umma duk gaba ki da sai ya ce kenan wa hadhihi sahifa da kuma wannan takarda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun abin da yake cikin takardar al-madinatu haramun madina harami ce ma baina a'irin ila kaza daga a'ir zuwa guri kaza kaga dai shi wannan hadisi ai gashi can Anas ya rawace shi haka ne gashi can Abu Hurairah ma rawato shi haka ne to kaga kenan abin da yake gurin shi gurin soran ma da akwai man ahadatha fiha hadathan wanda da ya kirkiro bid'a a Madina aw awa muhdithan ko ya bada mafaka ga dan bid'a ya gayyato in bid'a Madina fa alaihi la'natullah la'antar Allah ta sabka akan shi wal malaikatu wan nas ajma'in da mala'iku da dukkanin mutane gabaki daya wannan hadisi yana nuna dai hadarin kirkiran bid'a a Madina ko kuma mutum ya bada mafaka ga dan bid'a wannan kuma bada mafaka ga dan bid'a haramun ne ko a Madina ko ba a Madina ba sai dai ga irin narkon da yake tattare da kawowa bid'a a Madina tushen imani la yuqbal min sarfun wala adl sannan ba za a karba mai ba sarfun aiki wanda yayi na farilla wala adlun ko kuma abin da ya na nafila ko kuma ba za a karɓa mai ba sarfin tuba wala adalin ko wani fansa da zai zamanto an bashi wannan yana nuna ba za a karɓa mai ba kenan ba za a duba abin ba ta yadda zai zamanto an karrama shi kenan saboda haka la yuqbal minhu kenan sarfun wala adalin wannan duka yana nuna watsar da shi da kuma rashin kenan girmama shi wa ƙala ya ce zimmatul musulmi na wahida zimma ta musulmi alƙawalin musulmi duk baki ɗaya abu ɗaya ne babu an keɓanci wancan ba tare da wancan ba faman aqtada musliman wanda zai warware alƙawali da musulmi ya yaudari musulmi ya kashe musulmi ya ci amanar ɗan uwanshi musulmi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in wannan amana ya baka sai ka yaudare shi kaza ya baka sai ka yaudare shi a mutuncin shi ko a duke shi to kuma ina ga sai ka yaudare shi a addinin shi mutum ne ya yarda da kai a matsayin malamin shi wanda za ka gaya mushi Allah sai kake gaya mushi sar mutum ne ya ɗauki amana addini gaskiya ta bakinka ce kawai yake wannan ne sai baka ragama ya baka yarda kawai kai kuma sai ka yaudare shi ashe kai ba dan Allah ba kake tsayiya da shi manufarka daban to kaga in har mai yaudara ta kuɗi wanda zai ci ta kuɗi ina ga kuma na addini Allah kare mu fa alaihi la'natuna wal malaikatu wan nas ajma'in la yuqbal minhu sarfun wala adlun wa man tawalla qauman bi ghairi idni mawali wanda zai jibici waɗansu mutane ba tare da izinin masu gidan shi ba bawa ne bawa kini wanda yake cikin bauta ga uwayen gidan shi wanda yake ma bauta sai kuma ya kulla wala'i da wasu ya maida su su ne uwayen gidan shi da yake kai ma ashiya yake sa su a gaba duk cikin wani abu saboda waɗancan masu gidan nashi ko talaka ne ko basu da suna ko kuma ga wanda ya yantar da shi kaga shi yake da wala'i shigo to yanzu maimakon ya kai wala'i wajen wannan sai ya koma sai mai da wala'in shi wajen wani wanda ba shi bane mai gidan shi ko kuma ga wanda ya musuluntar da shi wanda wala'in shi yana gurin wanda ya musuluntar da shi din sai kuma ya maida zuwa ga wani kenan wa man tawalla qauman bighairi idni mawali wanda ya jibici wasu mutane ba tare da izinin masu gidan shi ba wannan fa ana zancen bawa mai gidan bawa ko kaza to ina ga kuma wanda zai jibici wasu mutane ba tare da izinin uwayen shi ba ga iyayen shi sai je mai da wani shine baban shi kasa akwai masu wannan in daga ƙauyen su ya zo birni in zai arme wajen sadaki sai leƙa wasu 'yan birni wai kai ya ka baban shi da ɗan uwan baban shi a ga dangin shi ƙauyawa ne sai je duba wasu alhazai da wasu haɗuwar kasuwa kawai haɗuwar rana kai tsaka saboda gurin haraka ce ta bariki haraka ce ta manyan mutane shi kuma iyayen shi ƙananan mutane ne sai je nemo waɗancan duka sai mai da su ne shagororin shi wani ma sai tattara gaba ɗaya sai bar gidan nasu duka sai wani ma sai canza sunan baban shi sai mai da sunan wancan saboda wancan shi ya biya mai lakwar shi yake biya mushi kaza yanzu ya manta da baban nashi shi kuma shine wanda ya sila na zauwan shi shine ya zama to tun yana ciki tun kafin a yi shine mai kula da ɗawainiya da hidima da shi to kaga wannan cin amana ce wadda take ta gaba gaba a wannan janibi wa man tawalla qauman bighairi idni mawali wanda zai jibici wasu mutanen ba tare da izinin mawalihi masu gidan shi ba fa alaihi la'natullah hakanin manan manin tasaba ila qaumi manin tasaba ila ghairi abi manin tasaba ila ghairi qabilati ga baban shi sai sauya sunan baba ga kabilar shi sai ya bire daga nan gurin sai ya sauya sai ya saka to shi ma duka fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in la'antar Allah da malaiku da mutane duk gaba daya la yuqbal minhu sarfun wala adl ba za a karbe ba wani abu da ya zamanto yana aikatawa wanda yake na farilla ko kuma na nafila wannan ababe ne na wa'idi da kuma narko amma wanda ba za a karban ma kenan kafiri shine wanda ba a karban ma duk wani aikin da zai wannan ababe ne na tahziri da kaiwa matuƙa wajen kokuwa cewa ba za a karɓa mushi komi ba saboda haɗarin kenan abinda ya zamanto ya aikata wannan yana karantar da mu cewa irin abin da shi aske yayatawa ahlul bait an keɓance su da wani abu sai dai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya karyata wannan magana sai kuma yadda madina take harami sai kuma haɗarin kirkiran bid'a a madina kamar misali mutum ya je madina ya dinga tsubbu kaga misali ai tsubbu bid'a ce to sai mutum ya je madina ya dinga tsubbu ko kuma ya kirkiri waɗansu baituttuka na bid'a da wannan sai ya je shi madina ya zamna ya dinga yin wannan wannan ko kuma ya kirkiri wasu ziyarat wanda ba a san su ba akan wannan ko zuwa ya dinga aikata waɗansu ababe a madina duk wannan abin da zai ko kuma ka sabki wanda ka san yana wannan abin to gabaki daya wannan sun shiga cike da shi wanda yin da wanda ya zama sababin shi ya ba shi mafaka duk sun shiga ƙarƙashin la'antar Allah Bukhari ya maimaita wannan ajiya da babu zimmatul muslimina wa jawarihim wahida cewa zimma na musulmi da kuma ba da mafaka su daɗe ce ma'ana inda za a ce mutanen da magaramu gabaki daya sai wani ɗaya ba wani kafiri mafaka ko ya kulle yarjejeniya da wani kafiri zai dinga kawo shi kaya yana sai ko su kulle yarjejeniya wani kafiri ya zo ya bashi amana zai zamana ya shi karatu ko kuma su kulle yarjejeniya da wani kafiri ya ce zai zo shi ya zamna siyaha ya ga yanayi na kaza ko ya sai wasu ababen shi to yanzu in mutumin wannan ya kulle alkawari da shi mu tsoron da ba da mu ba aka kulle alkawari ba za mu ci zarafin wannan mutumin nashi ba ba za mu wulakanta shi ba ko mu aibanta shi ko kuma mu cutar da shi shi ne nan sai ce duk wanda zai kashe kafirin da aka ba na amana aka ba amana ba zai shinshini kamshin aljanna ba kenan kaga nan a wannan kin da za a yi ba wai ya takaita ba sai ga wanda yake abin nan bai takaita ba ga kenan wanda yake shugaba a wanda yake adana ma yana iya bada wannan kamar yana nan sa fatahu makka kaga an karbi juwar na mace ummu hani kaga ta bada mafaka nan sa sai ce kada ajarna man ajartiya ummu hani saboda musulunci inda aka bambanta tsakanin mace da namiji ma gurare ne waɗanda suke daidai kamar yadda Zainab biyar manzo Allah sallam ita ma ta bada mafaka ga Abul As bin Rabi mijinta aka karbi kuma juwar nata ya maimaita shi a babu ismu man ahada zanibin wanda aka yi yarjejeniya sun makadara sai ci amana babu zancen ku zo ku da wasu kafirai ka je ka karɓo wani furoje ɗinsu ko na abu nan ka zo ka ci kuɗinsu ko kuma ka je ka can gurin ku kulle yarjejeniya ka karɓo bashin canawa ka zo ka ka ɓace ka ci amana a yarda da kai ka zo akwai masu irin wannan sai kafiri ya yarda da shi can gurin sai je kawai sai cuci kafiri akwai masu wannan ko je shi kwari can gurin ya je a yarda da shi a dinga tuttuƙa mishi kaya ka gani har nasu ringa tuttuka mashi kaya yana zuwa da su kawai shi kenan sai yanke ya fasa zuwa kafiri ya zo yana neman shi ka gani to kaga wannan duk kuskure ne mutum ya ci amana babu zancen dan yana kafiri ka je ka ci amana shi adadi nawa suka shekara takwas baya akwai wani da aka zo ya karbi addinin musulunci lokacin suna harkar kasuwanci yake tasawa ya zo shi arewaci ya kawo kaya saida ya ce ma'ahin shi mushi wasiya ya ce lalle lalle duk yadda za a iya karɓa dinin musulunci sau da haka shi ne ya ce yanzu lokaci ya yi aka kashe lokacin ya karɓi addinin musulunci to kaga menene yasa saboda shekara da shekaru yana hulɗa yana kawowa kaya da wanau yana saida ana mutunci yana ga mu'amala ta musulmi da amana ta al'umma musulmi to kawai kai kuma sai ka zo ka cuce shi ya baka rahi ka cuce shi ba na tsari ya ce an kulla ce ai yafin nan an zo zaka aiki kaza kaza sai mutum ya zo cuce su akwai da yawa masu yin wannan abu to kaga wannan hadari ne mutum ya kamar ka bata ma addinin musulunci suna gurbawa jami'i jiwa dana a fara'id babu ismu man tabarra'a min mawali zunubin mutumin da zai barranta daga uwayen gidan shi wannan mutumin da ya barranta ga uwayen gidan shi ina ga wanda ya barranta da baban shi shi yasa anamsa sai ya ce wanda ma zai intisabi zuwa ga wani ba baban shi ba tsinuwa ta tabbata akan shi to balle kuma mutum ya tattara akwai yanda yan uwayen su sun musu fada sai tashi kaura gidan wasu shi yasa zaka ga akwai gidaje da yawa sai ka ga legan gidan sun kai ashirin yan uwayen fasfartu ne ya kawo kowa can gure ya bata da uwayen shi ya zo gida akwai yadda ba da ba za a yi abinci kawai gidan kaɓaki guda a kawo kowa zo na da abinci gidan to kawai duk wanda can gure sai tattaro sai dawo nan gurin a yi tsuntsuma a nan ya koma kawai shi an haifa musu da shi ya bar uwayen shi alaita sam babu ma ya karau mina ta'ammuku da tanazu fil ilmi wal gulubi fid din wal bid'ah abin da aka hana na zurfafawa da jayayya a cikin ilimi da guluwi a cikin addini da bid'o'i babu fadlul madina wa annaha tansin nasa wannan babu zai bayyana mana fadlan madina da kuma cewa lalle tansin nasa madina ha tana korewa tana korewa annasa mutanen da suke munafikai da gurbatattu da masu mummunan nufi to madina tana fitar da su tana kore su ba gurin zama bane anan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bi qaryatin anan sassaci an umarce ni da yin hijira bi qaryatin zuwa wani birni takulul qura alqaryar da za ta rinjaye dukkanin ragowar birane yaquluna yathriba suna ce mata yathriba munafikai kenan suna ce mata ya ba ka gani daga kena at-tasribu kaga at-tasribu shine zargi la tasriba alaikum al-yawm rarauka da kuma zargi yaquluna yasriba suna ce mata yasriba kaga kenan wannan suwaye yaquluna yasriba munafikai sune suke ce mata yasriba wani zai ce to ai cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ba mu labari go ya ala yasriba la muqama lakum to shi ma kaga hikaya ai ba ta mu'mine bace ba tunda ai munafikai ne yaquluna inna buyutana awra ma ya bi awratin in yuriduna illa firara to kaga hikaya ta kaulin munafikai ce kenan yaquluna ha yathriba yaquluna yathriba suna ce mata yathriba shi yasa manzo Allah sallallahu sai canza mata suna sa mata taiba madina tana da sunaye daga goma zuwa sunaye guda 40 zuwa da amma kamar haka sunaye daban-daban wanda ake kiranta kaga inda aka yi itlaqin madina kawai ya zama suna ne alami na madinatul rasul da mutum ya ce na tahi madina kaga kawai an san ina tahi alhali kuma duk garu birane mai sunan su madina to amma duk garin da ba madina ba kaga idai a ce madinatu kaza madinatu kaza amma ina wani ya tahi madina kaga kawai an san cewa alami ne na wancan wannan wannan ma fadila ne daga fadala wadda take ta madina annabta sai ce umirtu bi qarya an umarce ni da hijira wani birni ta akulul qura wadda take rinjayar birane duka baki da imam malik Allah cikin shi da rama ya ce ma'ana yaftahu ahlu hal bilad abinda ake nufi yan garin zasu zasu bude garuruwa ibnu battal yace ma'ana yakuluna al bilada ta hanyar kaka ta yanda zai zamanto sun rinjaye mutanen garuruwan sun shigar da addinin musulunci fa ya kuluna amwalahu wa yasbunahu kaga za su ci dukiya a matsayin ganima za su ci yasa sai aka ce mi takulul qura kenan ta yanda zai zamanto tarin jayi garuruwan mutanen Madina wanda suke rayuwa a nan sune za su yi fatahun garuruwa daban-daban ta yanda har ma za su ci dukiyar ganima ta waɗancan to shi yasa ya aka ce takulul qura wahiyar madina ita ce madina tamfin nasa za ta ringa korewa annasa gurbatattu masu mummunan manufa kamar firkir khubsal hadi kamar yanda ziga ziki yake korewa da tun kare arwaya ta muslim annabi sai ce la taqumu sa'a kiyama ba za ta tsaye ba hatta tan fil madina shiraraha har sai madina ta kade a shiraranta kamar filkir khubus al hadid kamar yadda ziga zigi yake karkadewa datti na bakin karhe to haka duk madina gurbatattu masu mummuna masu dugulan zuciya masu munafunci duk sai ta kore su wannan kenan ana nufin kenan daga ƙarshe kenan tunda kaga ai akwai waɗanda suke munafikai wa min ahlil madina madinatu maradu alal nifaqi la ta'lamu nahnu na'lamu to wannan farko kenan amma daga ƙarshe gaba ɗaya ta zazzage su irin da aka zazzage yahudu daga nan gurin to haka shi ma wannan abin annabi sa sai ce madina duk za ta karkade waɗannan wannan ya nuna fadala ta madina ta yadda aka nuna ma manzara sassan gurin hijirar shi da kuma yadda madina za ta zamanto uwa ta kaga maka an kira ta da umul kurabun to amma sai ka ɗauki ita kuma madina ya aka ce maka kaga duk umirtu bakariya ta akulul kura za ta rinjaye dukkanin garuruwa hatta da makka daga ina kai fatahu makka daga madina kaga nan ne mabubbugar imanin daular musulunci ta farko a nan ta samu gurin zama daga nan aka je aka yi fatahu makka ba dan madinan ba kagara ba a samu bami fatahu makka ta nan ne aka je aka yi fatahu makka babul madinatu taba wannan babe zai bayyana mana al madinatu ita madina kenan taba iya daga sunanta taba taba taiba duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna taiba an abi humayd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala aqabanna ma annabi sallallahu alaihi wasallam min tabuk mun gabato tare da manzo sallallahu alaihi wasallam daga tabuk hatta ashrafna ala almadina har sai da muka tsinkayo madina fa qala yace hadhihi taba wannan ho ita ce taba an kira madina da taba saboda yanda take ta zamanto ta dadada shibkokinta ganyayyakinta dadada na imani dadada na yanayi na kenan mu'amalan mutane ya ishe ka ishara wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة kaga haka waɗannan mutanen suka zama su suka bar ma duniya tarihin da ba a samu ba irin shi ƙasa ta naɗe ba za a samu irin shi ba yanda ɗan adam yake da matsar san abin duniya shi yasa ma sai Allah ya ce man yuqashu hanamsihi fa la yaqumul muflihun yanda Allah ya ce uhdiratul anfusu shuha an halarto ma zuciya da kwabro amma su ne mutanen da mutum zai ce gida na raba tsaka ɗauki ɗaya iyali na a raba tsaka dukiya ta a raba tsaka kaga su suka bar wannan tarihi in ƙarshe saboda haka kenan gari ne wanda yake a annamsa sai kira shi da tsaba wannan yana nuna mana in an sama gari suna mara kyau kenan ka'ida ana canza wannan suna shi yasa namsa sai canza mata daga yatrib zuwa kenan madina kuma nan sai ce inna hataba ko gari ko yanki ko ko mutum duk ana canza ana canza suna saboda abin yana tasiri in gari sunan shi mara kyau ne to ai gaugawa a canza mai sunan wannan gurbatacce in ba haka nan ba mutanen garin za su za su zama to sun tasirantu da wannan mummunan suna na wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai ya ce hadhihi taba wannan ita ce kenan taba imam al-bukhari ya fitar da wannan a babu kharsul madina babu marrabe ba anil madina wannan babu zai bayyana mana hukuncin wanda zai kyamaci madina kaga tare da irin yanda madina take da fadla tare da yanda to amma sai kuma a samu wanda zai kyamato yaya hukuncin wanda zai kyamaci madina an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda hatta da al-ansar manzala sa sai ce ayatul iman hukul ansar wa ayatul nifaq bugudul ansar alamar imanin kaunar ausu da khazraj alamar munafinci a samu mutum yana kin musulmin wannan wanda suke na madina an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna almadinata ala khairi ma kanat la yaghshaha illa alawaf yuridu awafi as-sibadi wat-tayr وآخر من يهشر رايان من موسينا يريدان المدينة يلئقان بغنبهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما النبي صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة lalle wanda suke a madina za su bar madina a watar wayan kenan tatrukunal madina za ku bar madina kenan ya turkuna waɗanda za su zo baya kenan ya nuna mi abin ƙarshen duniya ne wanda irin su alƙazin iya irin su imamun kurtubi su suna ga wannan abin a baya ne a kai shi amma nawawi ya ce a'a wannan fa alama ce daga alama wadda take ta ƙarshen duniya wannan abin zai faru in ji nawawi ya ce a ƙauli wanda yake al-mukhtar inna hadha tarka yakunu fi akhir zamani ƙarshen zamani ne inda qiyamis sa'a lokacin da al-qiyama za ta tsayu yace hamma abin da zai karfafa ruwaya ta ra'iyalikin nan wadda take a cikin bukhari da kuma muslim kamar yadda zamu shi yace yadrukuna al-madina wanda suke zaune a madina za su bar madina ala khairi ma kanat abu samu fiken halin da take madina da za su bari ba wata canza bane ko ba tare da daɗi ko kaza tare da ita ce dai afdalul bilad amma tare da haka za su barta la yaghshaha ala khair kaga khairi hal nami yanayin garin misali khairi hal na ibada da bauta Allah da imani la yaghshaha ila al-awaf babu waɗanda za su zai kema madina su zauna illal awaf face awaf dabbobi yuri awafiyar siba wa tsaye dabbobin da suke kiwo masu neman abinci na namun dawa da tsuntsaye mazaunan madina za su tai su bar madina to yanzu in ya zama to bil adama sun bar guri me zai biyo baya kaga kenan he dabbobi tsuntsaye da kuma namun dawa tunda gurin ya zama daji ya zama ba mutane to da zaran babu kuma sai namun dawa duk inda zai zama akwai nesa da yan adam to kaga namun dawa zaka same shi duk inda gari ya matso kuma su kuma za su yi nesa saboda dama su ba masu ɗebe kewa bane da mutane ka gani saboda haka to yace za a yi lokaci zai zo wanda za a bar madina wa akhiru man yuhsharu karshen waɗanda za a tara wanda za a tasa ra'iya ne min musaina wasu makiyaya ne guda biyu daga kabila ta musaina arwaya ta muslim yace thumma yusharu ra'iya ne a wata ruwaya ce la tutura kunnal madina ala ahsani ma kanat hatta yadkhul adh-dhi'b har sai kuraye sun shiga fayawi ala ba'd suwar al-masjid kura za ta dinga kuwa a bangaren wani garo da bangaren katanga daga katanga wanda take ta masallaci aw alal minbari ko kuma kura za ta zo ma ta shiga cikin masallaci daga masallatai ta hau saman minbari ta dinga kuka qalu suka ce faman takunu simaruha to ƴaƴan itacen Madina garaken tunda manoma ne masu abin ne suka ce to wai saboda zaka yawa ce to yanzu ai mutane su ta yace to faman takunu simaruha ƴaƴan itacen kuma ga suwa za su zamanto sai ce kuma ga awafiyar tsayi wasu ba dabbobi masu neman abincin tsuntsaye su ne za su zo su zaune wannan gudun yosharu ra'iya min muzaina za a tashi waɗansu makiyaya guda biyu daga ƙabila ta muzaina yuridanin madina suna nufin madina yan iqani bi ghanamihima suna masu kuwa suna masu kora ghanamihima dabbobin su kalladiyan iqu bima la yasmu illa du'an wani da'a fa yajidani husha suna zawwa madina za su shiga wancan birni su tarraba kuwa su shiga ta suna zawwa madina bai jidani hawo kusha sai su ga ta koma naman dawa ne suka maita wai zaro hushu hushirat hatta idza balaga saniyatul wada har sai sun zo su gurin da ake ce ma saniyatul wada kharra ala wujuhihima a lokacin sai su fadi a fuskokinsu sai a karɓi rayukansu su ma a wannan lokaci to kaga wannan a lokacin ƙarshen duniya ne zai zamanto duk mutane sun tattara sun fita sun bar madina sai kuma namun dawa da tsuntsaye su ne za su zo su zamana gurin ya koma kamar kuhai sai a samu waɗansu daga ƙabila ta mozaina sai su karo dabbobinsu suna shigowa ɗin sun tun karo kawai sai su ga babu ‘yan adam sai namun dawa to daga nan kuma su ma sai a karɓi rayukansu wa sufiyan بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن يجي ذهبوا اليمن فياتي قوم وانت حديثي كاغا يا كاش أكركشم باب من رغب عن المدينة hukuncin wanda zai kyamaci madina ka gani to waɗannan menene hukuncin wanda za su fita su bar madina a wancan lokaci na ƙurbus sa'a tun da ya yi a kan wannan to menene hukuncin wannan ka gani an safiya na bin abin zuhair sun bar madina to amma shi inda suka tafi shi yasa ya ce ala khairi ma kanat tare da tana mafificin halin da da take kenan baya halitta mutum ba ma madina ba gari ma haka mutum ya tashi ya bar garin a bar gari ya zama kuwa lokacin da banu salima suka zo suka ce ma manzo suka nemi za su sai da gidaddajin su su sayi gida kusa da masallaci kaga labari da ya ci mamu zaya sassalam banu salima suna canwa suna shirin sai da gidajensu su dawo kusa da masallaci sai annabi sallallahu alaihi ya kira su ya ce an ce za ku sai da gidajen ku dawo haka ne suka ce i sai ce ya bani salima diyarakum tuktaba asaba ku zauna gidajen ku kar ku bar gidajen ku kaga ba a yarda ba a tashi kawai a kaura a bar gari yanzu kamar irin wanda ana fitintunu zai ce to ai mutanen su ma kwawasu ne ai da tashi suke suka baro garin in guri da rashin aminci tashi ake aje gurin a yi ribata sai a girke gurin amma yanzu misali sai kuma ta suka ce ai bizin duru sun yi wa mun dawo na to kenan abin biyo ku zai yanzu kun ƙara samar da rauni in ko je kaza abin ƙara zuwa zai in ko zo abin ƙara bin ku zai amma in kuka yi haƙuri a gurin kuka girki kuka yi zaman dirshan to kaga dole abin zai zama ƙarshe amma gabar da za ku yi to abin kuma zai ƙara cin muku kenan babu wani dalili da waɗancan za su bar madina illa kawai fitina daga fitintunu wanda suke na ƙarshen duniya to kaga baya halitta kenan mutum ya tashi ya kada ya tattari ya nashe nashe bar gari musamman kuma fiyayyen gurin da in sun tahi wani garin bai kai ba madina shi yasa a wata ruwaya sai ce wal madina tu khairul lahum law kanu ya'lamuna madina tahi alkhairi gare su inda sun sa'a an sufyan ibn abi zuhair qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuftahu al-yaman za a bude yaman kaga nan sai na musu bishara fa ya'ti qaumun mutane za su zo yubisuna za su dinga kawata yubisuna za su dinga kawata ma mutanen da suke gari za su dinga kawata musu kenan wancan gari da aka yi fatahun shi fa yatahammaluna bi ahlihi sai su dinga labtawa su waɗanda aka labarta ma labarin garin da aka yi fatahu fa ya tahammalu na bi ahalin sai su labto da su da iyalinsu wa man ata'ahum da duk wanda ya bi su wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun amma madina ta fi musu alkhairi inda sun sani annabsa sai na bada labarin za a yi fatahu yaman kaga yaman birni ne daga cikin birane wanda ya jima da hadara to in ya zamanto an yi fatahu yaman sai mutane sai wasu su zo daga yaman sai su ba 'yan madina labarin arziki da daɗi da wadata wanda yake yaman da irin daula da suka samu to yanzu in an labarta musu ya mutu ya tattara iyalin shi da wanda za su mai ɗa'a gaba ɗaya sai su tattara ya su hira sai su koma yaman ya ce amma wal madina ta khairu lahum law kanu ya'lamuna kenan babu marrafi bi anil madina kaga baya halitta mutun ya kyamaci madina shi wani garsau da yaman da zaka je ba ta kai ba madina wataftahu sham yace kuma sham za a shigar da za a maida ta daular musulunci bayati qom sai wasu mutane su zo su daga sham yubisuna su zo su gaggauta mutanen da suke a madina ko su kawata musu ni'ima ta sham fayatahammaluna waɗannan da aka ba labari sai su yi labdu bi ahlihim da iyalinsu wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun amma da za su zamana a madina ya fi musu alkhairi inda sun sani saboda sallah a madina ba ɗaya ba yake da sallah a gurin da ba madina ba imani zai tattaru ga baki ɗaya a madina dujal ba zai shiga madina ba ilimin da za su samu a madina ba za su same shi ba a can gurin wata fatahul iraku ya ce za a yi fatahul iraku fa ya wasu mutane ya su zo su daga can yobe suna fa ya tahammalu sai su zamanto waɗannan mutane sun labarta ko kuma sun gaggauta waɗanda suke na madina bai ta hammalu na biya hadimu man a tsa'ahu wani madina tu khairun lahum laukanu ya alamu amma madina ta fi musu alkhairi laukanu ya alamu inda sun san wannan kenan law kanu ya'lamuna da sun san fadalarta fadalar sallah fadalar ibada wadda take ta kenan madina wadda za su samu manzala sallallahu alaihi wasallam yace lalle yati ala nasi zamanu zamani zai zo ma mutane yuridu rajul yuridu rajul mutun zaka ga zai ja ibn ammihi wa qaribihi dan ammin shi makusancin shi zai ce musu halumma ila raha ku taho mu je zuwa ga wadata a sham ku zo mu je wadata iraki ku zo mu je wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu amma madina ta fi musu alkhairi inda sun sani kaga wannan hadisi shi ma yana mana nuni a bisa rashin barin madina saboda in ka zauna a madina kai hakuri tare da tsanance tsanance da shamajikan har mutun ya mutu to kaga zai zaman to yayi mutuwa ta shahada to amma in can newa kaga tsafanin wannan wannan lokacin da aka yi fatan waɗancan gurare da daular musulunci daular khilafa tana madina ta koma sham ta koma iraki ka gani to yanzu da zarar darul khilafa yana sham ka ga capital a sham kenan sham za ta zama mi tahi wadata da kaza da saboda ita ce gidan mulki to sai mutum yanzu ba yan madina labari ai kaza kaza kaza tunda an dauke darul khilafa daga madina ta koma sham sai kuma ta koma ina iraki kufa to annabi sai ce amma wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu wannan me yake nuna mana idan kana zaune a madina ko kana zaune a wani gari sai zama garin da kake zaune gari ne na imani da da'a to kar abin duniya ya sa ka tashi ka je gurin da ba za ka samu kotar Allah ba kamar ina misali irin wanda zaka ga za su ringa rihila a tashi a je turai a tashi a je kaza ana mutuwa a ruwa ana mutuwa a kaza kuma wala Allah ma in ka je can in ba mamaki ma za ka je kai asarar imaninka dama kana da raunin imani a garin ku babu saban kana jin nauyi yanzu in ka tashi ka je garin shekara biyar babu iyali kuma kana cikin kafirai kuma su ne uwayen gidanka kuma ga saban nan ta ko ina to kaga irin wannan kuskure ne mutum akan leƙa abu a ƙaddamar da ala maslahatai babul imani ya arizu ilal madina wannan babu zai bayyana mana cewa imani ya arizu ilal madina yana mai tattaruwa zai tattaru ya haɗu junansu da juna ya tattare ya dunkule a madina wannan a da haka aka yi kaga daular musulunci ta farko madina allah subhanahu wata'ala ya karbabi a nan sassan da ausu da khazaraj ya zamanto ita ce gidan imani to haka kuma har ƙarshen duniya haka abin zai zama an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu ila al-madina imani la ya'rizu lalle zai kumshi ya tattare ya nannade ila al-madina a madina kama ta'rizu al-hayyatu ila hujriha ila juhriha kamar yanda macishiya take nadidewa ta dunkule ta tattare a cikin shurin a cikin ramin to haka imani zai tattaru a madina wannan kaga zamanin annabi sassa aka ce hakan ya faru zamanin tabi'ai haka saboda duk adadin malamai kaga irin har ma ya kai kai wasu malaman na madina ba a samu ba sun yi rikida kamar irin su imam malik kaga sai zaman to duk ɗalibtan shi gaba ɗaya a madina ya yi ta saboda wadata na malamai to haka yau ma in ka je haramun madani duk inda wani malami ya tumbatsa duniya za a jayo shi in dalibi ne ya je inda yana wani dan haka hakan shi to da ya je shi madina za ka ga kuma cin ikon allah ne zai zama to an samu karfin gwiwa za ka ga ya zo da afida ai da yawa kaga masu isbali ɗin nan daga yan uwa matasa sai ka ga mutum ana ana ta gardama da shi yana ce ai wannan al'adar laraba ce wane ne da isbalin shi daga ya je madina sai ka ga ya dawo da nisfu sak in da mutum yana kan haka hakan shi kuna ja da shi kan wata sunna yana kai ka zan wannan ka zani da ya je madina sai kaga kawan ya dawo imani ya ratsa shi kenan ya karba saboda karatu ne tare da tarbiyya yanzu ka kwatanta da waɗansu garuruwan wanda ba a masu a ga matashi yana yana addinin inda ma aka ga kana yawan lazumtan masallaci ma za a ce kai tsananin kishin addini ko kuma kuraren da ma wata mace mutabarrija za ta zo tana koya muku karatu wai kuma sai a ce wai su can ne masu addinin na gaskiya eh ku je ku yi karatu a can dan ku ga yanda musulunci wannan naku ba daidai bane ka gani to yanzu ka kwatanta da wanda zai je can yayi da kuma wanda zai je shi madina yi shine za ka ga bambanci tsakanin ɗaliban madina da ɗaliban da wanda suke ba na ba na madina ba kaji inda bambanci ɗin yake kuma nan ne dai tushen imanin kuma na annabsa sai ba da labarin imanin zai tattare nan naɗe gabaki ɗaya a madina shine za ka ga lokacin da aka samu masu tahiya madina suna yi karatu suna zuwa ta nan sai aka dinga gane abubuwan da muke yawanci duka al'ada ne wani abin wannan bid'a ne wani ai ta nan ne kake ga sai a gane ka ashe wannan ba addinin bane ba an juma da ana yi mun dauka shine addinin ya ce kai an je wacan ganin gurin ku an gani wannan ashe ko ba addini bane abin mu ga yanda yake an gano a can gurin malam saboda can kafirin an kafir haka malama ake ta karba kuma dama an ci umhatul firak ba kirkirba bid'o'i a Madina kai kirkira bid'a amma a Madina aka ce wanda ya kirkira ko ba dan bid'a mafaka Allah da mala'iku duk suna tsine mushi albarka to shi yasa kaga kowa yana takatsantsa yan bid'a amma ba su tahiya suna bid'o'in a can to shine in dalibi ya je can yayo karatu sai kaga ya kwankwado aqida wadda take mai kyau to kaga ba za ka kwatanta ba tsakankanin wancan da wancan da wancan wanda zai je waɗancan garuruwa din shi wani garin ma wanda za ka gaje karatu to ka zo ka jami'a za ka yi karatu wanda take koya muku karatun mutabarrija ce kai babu adiko balantana hijabi ita ce ta zamna wai take koya muku luga ko take koya muku hadisi ko take koya muku qira'at kai dai ka so wannan jami'a da kaje ba koyi imani ba kace ko dai ka je neman takarda ko ka je neman kuɗi to dama shi ilimin addini ana neman shi don wata manuwa ilimin addini shi ne ilimin addini ba a neman shi don kwali kakkaman ta in kuka neman shi don kwali kayi asara ba a neman ilimin addini ya zama kawo sababin da ka neme shi don saboda abin duniya duwan waɗannan ba sababi ba ne shi ne za ka goyon mutum sai je jami'a ta landa jami'a ta amurka ta ina ce waye musulunci ne mutum zai koyo a jami'a amurka da Allah ka fi musulunci ne a masu cewa a cire wasu ayoyin na ƙur'ani a yi kaza sai gaje wata ya ce ai doktora ina ma a jami'ar london ne doktora na a jami'ar kaza ne fi sabilin lahi daular da yaya take kallon musulunci ya take kaza yanzu wannan imani ne kashe koyo shi kuma yana hadal ilma dina fanzuru amman ta'khuduna dinakum to ya zaka tashi ka je waɗancan jami'o'in wanda su a ƙa'ida addinin ma ba su kai kishe shi to kaji inda musibu da suka zo mana sai ka ga mutum ya dawo sai zo na ɗirka wata shishe shi ya ce kayi ku gane ba gida ku ne kuke ga wannan abin kawai mu kasan matsala garin kawai yana zuƙa sigarin shi ya ce kasan mu ba mu fahimci addini ba sau da malamin da ya koya mishi da turwa karɓin shi kuma zai zuƙi sigarin shi wani ma da ya kwalbage shi zai yi kurbana mushe dai nuna mushe kai ba komai bane wannan duk kana yi to shine ba irin wannan zuga zai ce kai mu matsalan mu ba mu fahimci ban mu da mafahimin addini ma mu ban ma gane addini ba to kaji inda musibar ta mu take Allah Allah Allah kare imani yana tattaruwa a can kamar yadda Annabi sai ba da labari babu ismu man kada ahlul madina wannan babu zai bayyana mana zunubin man kada wanda zai yi makarkashiya da makirci ga ahlul madina an sa'ad radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu nabiy sallallahu la yakidu ahlul madinati babu wanda zai kulla makirci da kitimurmura da kulla kulla ga ahlul madina illan ma'a face sai abin ya juye da shi ya karkata zuwa gare shi kama yanma'ul milhu filma kamar yanda gishiri yake narkewa a cikin ruwa a wata ruwa manzara sai ce duk wanda zai nufi madina da wani sharri ko zalunci face sai wannan abin ya kome zuwa gare shi sai ya narke irin yadda in ka zuba gishiri a cikin ruwa ke narkewa to haka kaga wannan ya nuna ta'ifatul mansura ta'ifatul mansura duk zaka same su a wannan yankunan da sauran gurare waɗanda suke na imani shi yasa har ƙarshen har lokacin da dujal zai bayyana in dujal ya je shi to zaka ga ba zai iya shiga ba wanda ma zai hoto ɗaya ne daga cikin irin matasan da suka kwankwaɗi aƙida wadda take safiya shine zai zo yi muƙabala da dujjal kaga wannan ya nuna kenan wannan alkhairin yana can duk inda za ka sa wannan dai masu zuwa su yi karatu a madina wanda za ka a ce musu wahabiyawa a ce musu kaza a ce su ne dai suka gano fa addini na kirki kuma aƙidar tasu fa ita ce ta kirki kuma haka za dujal har ƙasar nan sai ya zo amma madina ba zai yana zuwa ƙofar madina wancan ɗaya daga cikin ba ma kibarul ulama ba ne zai fito daga cikin tullabul ilmi ba kuma daga shiyuku ba ne daga wanda suke matasa ne wani matashi ne zai fito shi ne zai zo shi a yi mukabala da shi da dujal kuma ya kumyata dujal a cikin taron jama'a duk gaba daya shi yasa kaga ai da wahala kaga ɗalibi daga kowa yana kwaɗan madina sai kaga mutum yana sa da ya samu madina ha mutum yana azahar da ya samu madina ha yana abin nan kawai ya ce a ka kusa shekara ɗaya wata rage ce a a gwada da in je in zub da madu shekarun kagani kalla kaga malami da ya yi madina sai kaga an ce ma da ya fara sa daga azahar daga kaza saboda dama ya ajiye ta a rashin uwa ne aka yi waɗanshi saboda ka dama ya ajiye da an ce mashi can ya samu sai ka tsaye shi wannan duka alkhairi kuma wasiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marhaba da ɗaliban ilimi kuma su da kansu masu jagoranta Allah saka musu da alkhairi kaga bakin gurgudu sun rike suna warewa makudan kudade na daula suna sarrafa ma ɗalibai duk wanda zai karatu daula za ta kashe ne kimanin digirin shi kawai miliyan sha biyar wanda zai daktora ka lissawa kaga miliyan nawa za ka kashe duk wanda zai nan karatun to shine adadin kuɗin da za a kashe mi kudin karatun shi kudin kazan shi har ma ka ga burus din da ake bada a cikin mutum zai aji wani ma dinga tattalawa in ya ida karatu ya zo na da shari ka gani to wannan duka kulawa ne da janibin addini da wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baba qamil madina wannan babe zai mana bayani akan garu garu ganuwa na madina atam jam'i na utum utum shine kenan hisnu garu wannan an usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhu qala asharfa annabi sallallahu alaihi wasallam ala utmin min atamil madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayo ganuwa garu daga garu na madina fa kala yace hal tarawna ma ara kuna tsinkayen abin da nake gani inni la ara mawaqi al fitan lalle ina ga masaukai ina ganin masaukai na fitina khilala buyutiku a tsake tsakin gidaddajinku kama waqi al qatar kamar gurbin sabkar ruwan sama a nan tsara sai ce haka ta nan gurin nake tsintsin kayowa lokacin da aka tsinkayo gano sai ce wai kuna ga garu ga wannan na madina suka ce muna gani sai ce to yadda kuke ganin wannan garu na madina haka nake tsinkayowa masaukai masaukai na fitintunu a cikin gidaddajin na madina can da can da can da can kaga fitina irin ta kace sai da na usman radiyallahu ta'ala wasu ka ce irin waɗannan fitintunu kamar irin fitintunu da za ka samu fitintunu na ƙarshen zamanin nan har ka intanet inda yanar gizo wancan cikin gida kaga a yanzu ana zancen ka fitina gon ka kawo abubuwa marasa kyau to amma gidaje nawa ne za ka je ka samu sababin yanar gizo a nan za ta ce yushe ku an yanzu rafi kuma shar ya kusa shar ya sabka cikin ku hatta burgal fayafi har a sahara yanzu dai ka same ni a cikin haimar shi a cikin dukan daji cikin sahara amma kuma ga sharri yana sauka kaga ai a da zaka tashi ka killace ka koma daji yanzu akwai ta fitina kawai bautar Allah zaka yi ta yi to amma fitina ta kai kai kadai ma a dokar daji ga fitina nan gurin ta yanar gizo ce ta abin da duka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushe bai min min min khilali biyutukum ta tsakakkai tsake tsakin gidajen to wannan in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina garin fitintunu tsake tsakin gidajen garin madina biyayyen gari wanda aka ce zai rinjaye sauran garuruwa ya kake ganin fitina a garuruwan da ba madina ba kaga abin da akwai tare hankali annan sassa ya ba mu labarin kenan iri-irin waɗannan fitintunu wanda za ga sunan suna faruwa wanda goshi zai yi shi yau in ka ga wannan fitina gobe ka ga wancan yau in ka ga wancan ka ji wancan labarin sai jibi kuma sai ka ji wani labari mara kare gata sai ka kaza duk abubuwan da ka san su sun canza abin da baka taba tunanin zai faru ba na fitintunu sai ka ji ga su suna faru to wannan annabi sallallahu ya bada labarin wannan lokaci ya rabu ya rage saboda haka wannan bukhari ya maimaita shi a mazarim babul gurfa والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها أنبياء باب علامات النبوة في الإسلام سودا نوسى سيبار الأبار كما أبن يفعل الكتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب وترانا نفسا سيشبو جنزين بنا لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب kai joga larabawa daga sharrin daga yanan ya doso ya kusanto fiti al-yawma min radami ajuj wa majuj tace ana halku wa fina salihun yace na'am idza kasura al-khabar babu la yadkhulu ad-dajjal al-madina wannan babu zai bayyana mana cewa iya daga fadalan madina dujal ba zai shiga ba an abi bakra radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu al-madinata ru'b al-masih a masihin dajjal annabi sassa ya ce ba zai shiga madina ba razani da tunziri na mai shafehe albarka shine dujjal ko mai shafaffen ido shine dujjal kaga ya kira da ru'bul madina saboda a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce ma min nabiyin illa wa qad anzar qawmuhu al'awa a wani hadisi annabi sallallahu ya ce innahu sharru ghaibun muntazar shine mafi sharrin wanda bai zo ba ake kiran zuwan shi to kaga tunda babban sharri ne sai annabi sai ce to amma wa madina razanin wannan na dujal ba zai shigo ba hatta da shedan lokacin da al'umma musulmi za su kai daukin da za su yi kub daya ga wanda suke kafirai dujal sai ga me zai ga musu wanda zai karya lawansu kawai sai shedan sai zo ce kai al'umma musulmi ku yanzu kun yi himma kun je za ku yaki ai ga dujal can ya bayyana yana halakar da iyalinku to kowa tun da ya san babu shari kamar dujar sai a koma to daga nan kuma shikenan lago yayi sanyi laha yawma idin sab'at abwab yace lokacin da dujar zai bayyana madina zagaye take sannan kuma kofa bakwai gare ta ala kulli babin malakat a kowace kofa akwai malaku guda biyu suna gari an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ala rasulullah sassa ala an qabil madina absa mashigai mashigai na madina kaga aka ce an qab kenan shine mashigai mashigai niqabul shine kofa shine ake ce ma niqabi niqab saboda kofa da ake bari na abin nan kenan malaika la yadkhulu at-ta'un alloba ba ta shiga wala dajjal dujal ma ba ya shiga madina an anas radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa min baladin illa sai ya tsawo dajjal babu wani birni daga birane face dujjal sai ya shiga illa makka wal madina kawai sai makka da madina wannan ya nuna fadla na makka da madina da biladil haram shi yasa mu gode ma Allah da ya zama matsotsar addinin mu mafuffugar addinin mu waɗannan guraren ne laysa lahu min niqabin min niqabiha bai zama da kohar ta nuqubun wata kowa illa wa alaihi mala'ika face akwai mala'iku safina sun yi jeru ya rasuna suna tsare ta ba wai ana ganin mala'iku ba a su mala'ikun suna gane mu mutane ba su ganin mala'iku sun matarjuful madina sai madina ta jijjiga bi ahli a talata rajafat jijjiga uku ba ya kurji Allah kulli kafirin wa munafiki sai Allah ya watso ya fitar da duk wani kafiri da munafiki da tayi wannan girgizar ko dai girgiza hissiya ko girgiza ma'anawiya kaga ko girgiza ta zahiri da sun ga ta girgiza sai ce kai wannan fa akwai matsala ba za mu zamana ba kawai sai su dinga fita sai su dinga fita ko kuma za ta yi girgiza wadda take ma'anawiya saboda haka gaba ɗaya su ga kamar akwai takura an matsa musu ka san da koyin da in aka ce maka ana shari'ar musulunci shi daga ranar sai ce shi yasa ko ƙasa ce aka ce ana shari'ar musulunci sai irin su amurka su ba da jirgi su ce to gashi nan duk mutane kawai mai so kawai ya tafi ga jirgi nan gurin kahuta to ya yi ta samun munafukai kawai sai su ta sai su ta huta Allah kare saboda shi wani takura ne da an ce ce kai babu abun babu abin amma ana bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan tawila sa'd ibn sinan yace annabsa sai ya ga mana hadisi dogon hadisi anid dajjal akan dujal saboda hatsarin dujal hadisin dujal kin ma yana da tsawo fa kana fi ma haddathana bi cikin abin da ya gaya mana an kala ya fi dajjal dujal zai zo wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal madina amma an hana a gare shi ya shiga kowar madina fa yanzulu bi ba'd sibah sai sauka a bangaren wurin wanda yake mai kanwa gurin kanwa allati bil madina wanda yake a madina fa yakhruju ilayhi yawma idhin rajulun a wancan lokaci in dujala ya da zango a wajen madina a wani bigire wanda gurin yana da kanwa kamar gurin da ruwa ya janye haka kamar guri na babarkiya ko na to kuma gurin mai kanwa kanwa ne fa yakhruju yawma idhin rajulun huwa khayrun nas sai wani ya fito yana daga fiyayyu cikin mutane aw min khairin nas ko yana daga mafifita cikin mutane faikul sai ce ash'alu annaka dajjalu ina shaidawa lalle kam na tabbatar kai ne dajjal allazi haddathana anka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sai ba mu labarin ka hadithu a hadithin shi faikul dajjal sai dajjal ya ce ara'aita ba ni labari ka gaya mu in qataltu in qataltu hada ara'aita ba ni labari in qataltu hada mana zai gaya ma wanda suke tare da shi a ra'aita ku ban labari in katattu haza in na kashe wannan wanda yake jayayya da ni sun ma a hayatu kuma na ce tashi tashi har ta shuku na fil'amur kuna da shakkan cewa ni ba Allah ba ne ba ya gulu na la sai su ce ba za mu shakka ba inda ku kari haka ne saboda suna ga yadda shi ya zo yake hoto na hoto da dujal to dujal sai ya dinga budewa yana tamaka yana kasaita a gabansu sai ce zonzo wannan da yake jayayya da ni in na kashe shi a gabanku kuma na sa ya tashi kuna da wani ƙarfin shakka saboda yana ga shi mutumin ya, ya, sa musu shakka ya yi hoto na hoto da shi duk a baya ba saba hoto na hoto da shi ba ga wani ya mashi yi mutane suna mamaki bai kolo na la fa ya katulu sai kashe shi su mayuhi kuma sai ce mai tashi sai su ga tunda dujar mutum ne wanda yake yana da hawari yana da bokanci da fa'ido za ka kawai a zahiri ga shi na abu yana sai a ga ya tada shi fa ya kuri hina yuhihi lokacin da ya tada shi sai dujar ya hodi a lokacin yana cakkewa ya su cikin nuna kasaita da nuna inda wanda ya zai fito wallahi ma kuntu qattun sai kuma shi mutumin sai ce wallahi ma kuntu qattul wallahi ban zamo da ɗaya ba ashadda minni basiratal yau ba ban zama mafi matkar tsanaki da ilimi ba kamar yau yanda na tabbatar da yaƙinan cewa tabbas kai ne dujal kai qulu dajjal aqtulu sai dujal ya ce to yanzu kuma zan kashe shi kashe wanda ba zan tada shi ba to anan kuma fala yusallatu alaihi ba za a ba dujal ba iko a kan shi sai da haka sai a hana dujal iko a kan shi sai a kumyata dujal a kan shi kaga wannan shi yake nuna ƙarfin gaskiya da rinjayen gaskiya akan ƙarya da kuma duk yanda ƙarya za ta yi barazana to ƙarshe dai ƙarariya ce duk irin yanda barazanar dujal take kaga sai zamanto bai samu wannan dama ba da kuma ƙarfin aqida wala yuflihu sahiru haifu ata duk inda za ka riƙe gaskiya ka riƙe aqida ka riƙe abin nan to ƙarshe dai masu imani su suke da kayan ƙarshe wala yaqbatu lil muttaqin wala yaqbatu lit taqwa saboda haka kullum mu tabbata kan imani kar a samu girgiza saboda imani yana da kalubale hanyar aljanna tana da kalubale dole sai kai hakuri akwai barazana daban-daban da shubuhi da abubuwa amma in kai hakuri to gaskiya ita ce wadda take tabbata Allah subhanahu wataala tabbatar da mu akan daidai Allah subhanahu wataala ya karba mana kyawun ya gafarta kusakuran mu ya mana albarka cikin dukkanin al'amuran mu wanda suka rigaye mu Allah cikin su da rama wanda basu da lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya ya rabbal alamin Allah ya kare mu daga dukkanin miyagun cututtuka ya ba mu iko amfanuwa da lahiyar mu ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala arzuta mu da karshe mai kyau ya kare mu daga zamiya Allah subhanahu wataala faranta mu da cikin duk abin da ya arzuta mu da shi ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala wanda ba su da ayyuka da sana'o'i a cikin mu Allah arzuta su ya rabbal alamin wanda suke neman ilimi Allah arzuta mu da ilimi mai albarka Allah kare mu daga ilimi wanda yake mara albarka wanda suke shirin jarabawa Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب علمنا من خلق القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين اللهم أعطنا فرجنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ولا إيمانا لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك